وبركاته wannan ban Allah ya ce yana neman a taimaka masa da addu'a akan matan ɗan uwansa da aka kashe a tudun yola kwanaki a musu addu'a e mun yi musu addu'a a nan baka zo ba ne ba wataƙila ranar Allah ya fi musu Allah ya sa sun huta Allah sa aljanna makomarsu an gani? wannan ya ce da Allah zaman tahiya na farko ita ma sai an yi mata salatin annabi kwarai kuwa sai an yi mata salatin annabi duk zaman gabaki daya sai ka musu salatin annabi da tahiya farko da tahiya ta biyu wannan ya ce Allah ƙara malar lafiya da nisan kwana mai albarka ya ce shi ya kasance yana yin azumin litinin da alhamis kuma ya ga cewa yana da buƙatar ma yayi siyamu dawo siyamu dawo da shine afdalus siyam kana yasumu yawman wa yuftiru yawma yasha yasumu yawman yayi azumi wata rana wata rana kuma ya sha azumi yasumu yawman wa yuftiru yawma wannan babu azumin da ya fi shi falala kai yau ka huta gobe ka dauka kai yau ka huta gobe ka dauka amma azumi kullum mutum ya ta azumi sunan nafila ne kullum Allah ya ce la samu man sama abad ko la samu man sama dahara wanda har abada kullum yayi ta yin azumi wannan ba azumi yayi ba ana so ka huta wa inna li nafsika alayka haqqan ranka ma jikinka yana da haƙƙi a kanka to yace sai ji falalar siyamu Dawud sai ya hada yayi litinin alhamis kuma yayi siyamu Dawud to wani lokacin siyamu dawud din yana iya hada masa da har cikin litinin ko alhamis din to wani lokacin kuma sai ya fado masa yayi talata laraba anan siyamu dawud din yazo to kuma sai ya zo ga alhamis ta zo masa yace kuma baya so ya bar azumin alhamis saboda falala zaka iya yi halatta babu laifi kai siyamu dawuda kuma kai alhamis din ba haramun kai ba laifi ba laifi kai ba daidai kai ya halatta kai insha Allah eh eh zai yi ya halatta yi shi ne dai ba wai a'a in yi halamis kadai zai kuta juma'a eh to yana so ya alamis shi kenan zai iya yi alamis din sai ya huta juma'a sai kuma ya dauka asabat ai ita alamis din yayi ta ne saboda wata falala da suke da shi ya halatta yi in kuma ya ajiye alhamis din bai yi ba dai ya samu falalar siyamu dawo da wanda ya fi alhamis da litinin din Allah ya ba mu dacewa akwai bayan Allah malam ya ce asabar baya iya yi saboda yana zuwa wurin aiki ya ce akwai aikin da yake baya iya asabar kenan ko siyamu dawudan ya zo masa asabar to baya iya yi Allah ya taimake ka Allah ya ƙara mana imani shi kuma wannan cewa wai idan mutum ya zo yin alwala kurin ya zaɓi abin da aka faɗa cikin alƙur'ani ya yi shi kenan kawai ta yi a'a ai Allah ba alƙur'ani kawai ya turo maka ba ya haɗa maka da sunna ya turo maka da alƙur'ani ya turo maka da mai bayanin alƙur'ani wani mummunan da a wannan ne ta fara shigansa kenan sai ka yi alwala irin yadda annabi ya yi alkur'ani ya faɗi abubuwa na dole dole za a yi to kuma sunna ta kammala ta faɗi wani abin da alkur'ani bai faɗa ba to kuma daman duka guda biyu ake haɗawa za ka za ka haɗa da na ƙur'ani ka haɗa da sunna idan ka ɗauki na ƙur'ani kawai ba ka haɗa da yadda annabi ya koyar ba in kai alwala ma ba ta yi ba Allah ganar da mu wannan ya ce mahaifinsa bai da lafiya yanzu haka yana buƙatar a taimaka masa addu'a kuma shi kansa ɗin ma yana buƙatar addu'a Allah ya biya mana baki daya to Allah ya biya mana bukatun mu dukan mu gaba daya Allah ya biya mana dukan mu gaba daya wai me hukuncin wanda yana tsakiyar sallah sai ya fara kokonto wai ya ma yi kabbar harama ko bai ba baka zuwa ko kuma baka zo ba karatun baya eh mun yi karatu akan wannan ai tunda ka fara baka yi cewa baka yi ba zancen ka ya kare kawai ka ka kabbar harama yawwa ka kabbar harama ka sake sabuwar kabbar harama kurin in ma liman kake bi fita sai ka dada kabbara kai sabuwa in kai ɗaya ne sake kabbara shikenan ka kori shakka Allah gana da mu tambaya ta ƙarshe wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya wai mace ce da mijinta suna zaman aure sai mijin ya aikata wani laifi hukuma ta kama shi aka je aka rufe shi ba a san ranar dawowarsa ba a taƙaice ma dai ba a san labarinsa ba to wai yanzu ta gaji ta gaji da zama za ta iya koma gidan iyayenta ta ci gaba da zama a gidan iyayenta ko dai ta ci gaba da zama a gidansa dai a'a idan ta yi zama ta yi zama ta gaji za ta iya komawa gidan iyayenta shi ma dai zaman auren take yi tunda ba ta sake sabon aure ba yanzu zai zama dole ta zauna a gidan mijinta ne idan mijin yana nan mutum da baya nan ta gaji da zama ga iyayenta nan kuma akwai larura sai ta koma gidan iyayenta ba laifi ba ne sai kuma ya daɗa cewa sannan kuma idan ta koma gidan iyayen nata bayan tsawon lokaci ta game da nan bai dawo ba to za ta iya sake sabon aure ko yaya eh kwarai ai babu tilas a tunda larura ta gindaya masa kuma an jira shi wani tsawon lokaci bai zo ba kuma ma wannan mata ce ba a san inda yake ba labarinsa akwai larurorin da suke samun mutum aje a ɓoye shi a wani wurin da bai da galifu ba ma a san inda yake ba ba za ma a ji labarinsa ba ko su kashe shi ma ba a sani ba ko ya mutu ma ba a sani ba to wannan za ki je wurin alkali irin wannan alkali ne ake zuwa yake hukunci ba malami mai wa'azi a masallaci ba dan alkali shine yake da karfin da zai iya kashe aure ya dora wani da haka sai a je a wa alkali bayani su sun san sharuɗa da dokoki da ƙa'idoji da suke shimfiɗawa kafin su kashe wani aure su ƙulla wani da haka in yi bincike ya ga yanayin abin yake to shine zai iya cewa ya kashe aurenki ga takarda duk wanda zai je ƙara aurenki duk wanda zai je ƙara aurenki to shikenan ga takarda nan shaidar ko da wancan mijin bai sake ki ba to alƙali ya sake ki to kuma inda ya dawo wannan aure dai naki yana nan ko da ya dawo tunda dai alkali yana da wannan ikon a shari'a shikenan in kin ga dama za ki koma to kin dai sabon aure in za ki rabu da wancan ɗin ki koma gurin wancan to amma ki ci gaba da zama wajen na biyun shi ya fi inda shi ba wani laifi ya yi ba shi kuma ya je ya rungumi ƙaddarar da same shi ga ɗauri a kurkuku ga rashin mata duka dai shi ya jawo to irin wannan yana faruwa akwai wata tambaya da aka yi min ta zalunci akan wannan ku ji abin da ya faru saboda ku kiyaye kuma ku kula da irin wannan kar ku bari ku yi shi a gidajenku kuma kar ku bari a yi muku irin wannan wulaƙanci mutum ne ya zo neman yarinya bai samu ya aure ta ba aka samu rashin jituwa da iyayenta uwarta ta hana a yi auren ya ji haushi ya tafi ya tafi garantoyinsa da rayuwarsa yarinya dai Allah ya kaddara dai bata yi aure ba sai ya sake dawowa yace shi fa yana son sai ya aure ta shine ya bi duk hanyoyin da zai bi yasa aka je aka ba wa uwar hakuri cewa tunda dai gashi yarinya bata yi aure ba kuma yana son ta ita kuma yarinya ce tunda uwarsa uwarta ba ta so ita ma ba za ta bi shi ba kuma daman ba wani son ta take ba aka ce ki hakuri ki aure shi kawai kun san ana irin wannan aure a ce ya hakuri ki je ki aura ita ma uwar ta ce to a je ai ashe ba ya zo ne da niyyar ya aure ta saboda Allah bane ya zo da niyyar ya wulakanta ta ne sai ya ce daman yayi alwashin sai ya aure ta yayi alwashin sai ya aure ta ko uwarta ba ta so dama ya faɗi wannan kuma yau gashi ya aure ta abun mamaki malam auren da aka yi bai zo fa iganta ba bata gan shi ba yana wata ƙasa ita ma tana wata ƙasa sai da ya sa tunda yana da kuɗi ya sa aka ɗaura auren bai zo ba yaushe zai zo yaushe zai zo yaushe zai zo bai zo ba ana ta jira bai zo ba in ta yi magana sai ce ki jira yarinya ta ɗebi shekaru ba miji ba ta gan shi ba bai zo ba iyaye kuma aka yi ta haƙuri zai zo zai zo ta ɗau shekaru shekarun da yawa fa shi kuma can ya je ya yi aurensa a can in an yi magana ina zuwa fa zan zo ashe wai ya yi wannan ne da niyyar ya asabtar da ita ya aure ta ya rike ismar igiyar auren ya hana wani aure ta sai ya ce mata ba gashi yanzu kin zama mata ta wani aure ki sai ce kuma bata isa ba ma ya zo mata kuma aure nasa ne yace kuma in kin isa ki je ki wani auren a gani ta ɗebi shekaru abu ya gagara ki turo mana fatawa ita ta ce gaskiya ba za ta iya haƙura ba shekarun da yawa har ta fara tsufa wallahi malam ta ce wannan wani irin aure ne iyaye kuma ai haƙuri ai haƙuri kun san iyaye wannan maganin ai haƙuri ai haƙurin nan yana da iyaka ba komai ne ake haƙuri haƙuri ba ta yi mana tambaya muka ce ki je ki samu duk alƙalin da kike da shi a inda kike ki ce ga abin da ya faru in Allah ya sa da inda alƙalin shari'a ne zai kashe wannan auren ya baki damar aure haka kashe auren haka ba ta takarda ta zai ce aure tana yin aure sai ya bugo ya ce kin yi aure kan aure kuma yana threatening yana tsoratar da mijin da ya aure ta cewa zai ga tashin hankali ya auren masa mata to shine aka bugo mu ana fatawa na ce idan barin wuta yake a bakinsa wuta ya zo ya yi na ce shi mijin na biyu ya zo ya shirya ko yaƙi su buga yaƙi da shi matarsa ta halal ne a zalime macuci bai da ranar dawowa bai fa taɓa ma haɗuwa da ita ba shi ne wai sai ya ce to ai ma ta je ta yi aure ma bata idan ana yin auren wata biyu ne ana sake auren wata biyu kai ta yi auren ta to sai ce ai ai ko idda ma bata yi ba to wace idda za ta yi ita da bata taba haduwa da namijin ba ai qur'ani ya ce idan ba a hadu ba babu wani idda a ranar ma za ta yi daura auren ta to ai babu wata alaka to irin wannan zaluncin malam da shi da makamancinsa yana faruwa wallahi malam suna nan barkace mutum kudin sai zo aura masa yarinya budurwa pop ya tafi ingila aiki ya tafi canada aiki ya tafi america aiki ya tafi kaza makaranta wani digiri ya tafi yana yin auren fari wata uku ya tafi digiri yaushe zaka dawo ba kudin tikiti duk shekara sai ya shekara hudu a ajiye yarinya budurwa shekara hudu tana zaune wanda gejin mace a shari'a da za ta zauna tana jiran mijinta bai zo ba shine wata hudu ba shekara hudu ba amma a ajiye 'ya'yan mutane a ce ai mijin yana karatu sai kun samu dama ku ta zagin mata ku ce ba su da haƙuri wallahi tallahi akwai matar da ta ta bugomowa ce yau shekarar ta ashirin tsakaninta da mijin na ce yana ina ta ce wallahi yana kaza kaza yana bugo waya muna gaisa zai zo zai zo yau shekara ashirin duk kullum alkawari yake sawa shekara ashirin ta ce malam ni abin ma ya ishe ni na gaji ƴaƴanmu har mun aurar da su har ta ce abin ya gagara ta ce malam wannan auren akwai shi kuwa da ke ki je alkali ya kashe auren nan kuma kullum aka yi magana zai zo a can kuma ya yi aure ya tara family haka suke wannan rashin imanin wani nan fa zai zo ya auri mace ya ajiye ta a Kano kudu sai ya tafi Kamaru ya je zara wallahi shi shekara biyar bai zo ba na rantse da Allah duk uban da ya bari aka yi masa wannan wulakancin ya cuci yarsa kuma ba addini kai ba ba shari'a kai ba shekara biyar wata ta bugo waya ta ce yau mijinta tsakaninta da shi yana ingila shekararsa bakwai ta ce malam kuɗi yake samu hede ta turo ana sai mai gidaje daidai da rana ɗaya mata biza ya kai ta ta je ta wata ɗaya biyu bai taɓa yi ba kuma ya zo ma bai zo ba ta ce kuɗin abinci dai na turowa shekara bakwai baiwar Allah tana zaune ta ce tun farkon aurensu duka ko shekara ɗaya ba su yi ba da aure ana nan wai iyaye suna cewa wai sai dai ta yi haƙuri wannan ba daidai ba ne to ku gyara wannan abun kuskure ne ɓarna ce duk wanda ya san zai tafi makaranta kuma zai je daɗe ya haƙura da auren sai ya dawo daga makarantar yanzu jiya ɗin nan aka yi min fatawa jiya jiya ewar haka bayan isha'i shi kuma wannan shi ma auren ya yi da ya yi auren wai sai ya tafi wata ƙasa sai ya batta a hannun ma hannun ƙanin babansa kaga ai ubanta ne shi yake tafi ne yana turo mai kuɗi yana komai da sauransu kurin ƙanin baban nan nasa kawai ya mai da ita matarsa jiya wallahi malam matar ce ta rubuto kuma ta ce ciki ya girma him gashi ya bugo waya ba a gaya mai ba kuma zai taho wai yanzu ya za a yi da wannan cikin na ce sai ku zo in ya zo ya ɗauko wuka shi ma ƙanin baban ya ɗauko wuka a ga yadda za a raba ɗan gida biyu shi mutumin banza ya ƙanin baban na ma mutumin banza wallahi ba a gaya masa ba ta ce ƙanin babansa ne mata ciki kuma ciki ya yi girman da ba za a abin nan ba ina jin yana sauka a garin ma za ta haihu kuma ya tafi ya bata ba ciki ba komai kuma ba gaya ba kuma wai kanin baba ga kudin cefa ne da yake bashi ga ta'adi da yake masa yi kanin uba to suna nan barkace maciya amana da barna irin wannan mutane marasa tsoron Allah mazinata wani ma matar dan dan sa yawa ciki matar ɗansa a wani ƙauye a nan garin a wani ƙauye a nan garin shi ma nan fatawa aka kama nan gurin wai ya za a yi da wannan uban shi ba abin arba shi da duka ba shi kuma yaron cirani ya tafi ya bar matar hankalinsa a kwance ya tafi cirani ya bar matarsa a gidan ubansa kurin uban sai ya ƙara yawan mata kai wani abu sai garin nan malam yaya aka yi ya aka yi yaro ya dawo ya tarar da abin da bai bari ba ya je ya samu uban ya ce yanzu baba abin da za ka yi min kenan ya nuna shi ce baba abin da za ka yi min kenan ma ka ci amanata ya ce daga yau ka daina gani na har abada wallahi yaron ya balla ya falla ya tafi har yau duniya ba a san inda yake ba kashe kansa yayi wani guri ya tafi kuma bai ce ya sake matar ba bai ce kaza ba to shine mu kuma ake mana fata wai yanzu ya za a yi da auren nan yayi zuciya kawai ya kalli uban ya ce abin da za ka min kenan ya ce ka ci amanata tun da ya fita ba a san inda yake ba ba waya ba labari yarinya kuma tana zaune ga ciki ku gyara inda hali a daina tafiya a bar yarinya mata aure ba miji inda hali in ku ba haka ba ku batta a gidan ubanta ya rinka turo abincin tana gidan ubanta kai shi ma akwai cutarwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله